نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة إن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل والإحسان إلى عباده فبذلك تنال معيته وتدرك رحمته وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المصلون إذا أشرك نور الإيمان في قلب مؤمن ملئ باليقين بوعد الله عز وجل وامتلأ من محبته وإجلاله فلا تراه إلا رحيما رفيقا يرحم النمل في أجرها والطير في وكره فضلا من بني جنسه من الأدميين فكيف بمن له عليه حق من والديه وولده وأخ وقريب وابن أم وزرهم أو صديق أو جار أو صاحب والمسلمين أجمعين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهذه صفات من تشملهم رحمة الله تعالى إيمانا بالله والتقوى ومحبة للمؤمنين وولاية لهم وعمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة لله ولرسوله وتنال وتناول الطيبات واجتناب للكبائر فما ستحقق هذه الصفات الكريمة في مجتمع المسلمين فليرتكبوا رحمة الله فلينتظروها فإنها قريب إن رحمة الله قريب من المسلمين إخوة الإسلام ولنتراحم ولنفعل الخير ولنصنع المعروف ولنفرج الكربات ولنشكر الله تعالى ولنكثر من الصدقات ولنشكر الله على ما في أيدينا ولنحسن يبارك يبارك لنا فيه ويزدد ويرحمنا ويفرج عنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إخوة الإسلام تروا في مجتمعنا هذه من ذلك عجبا عجبا وأنت ترى أن أناسا يصلون ويركعون ويسجدون ويحافظون على صلوات الجم والجماعة ثم ترى بعد ذلك من يظلم ويتعدي ترى منهم من يأكل حق غيره ولا يبالي ترى من يشهد بالذور ويرتشي ترى قطاع الرحم المهاجر لقرابته ترى الآكل لوالديه المسيع إلى من له حق عليه أين تراهم الذي عصر من الصلاة فاتقوا الله أيها المسلمون ولنبتقد ولنهتدي بخير الأمة وعالمها بالله ولنتراهم وليحسن غنينا فقيرنا وليرحم قوينا ضعيفنا فإن الإحسان والرحمة فوز ونجاح وتركه خسارة وهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata da Allah subhanahu wataala muna ayaba masa muna neman tanyansa da agajinsa duk wanda Allah ya shiryar su ne shirye cikin bayinsa Allah ka samu cikin shiryen bayinka hakanan wanda ya bata ba za a sami shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bautar cancanta sai Allah subhanahu wataala a sammai da kasai muna shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma jikadarsa ne ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zo da haske ya zo da musulunci wanda duk wanda ya ce wa Allah da wani musulunci Allah ba zai karba masa ba sani ya ƴan uwana cikin addinin Allah mu kiyaye dokokin Allah matukar kiyayewa mu bi Allah mu bi dokokinsa mu bi manzon Allah bi masa da'a a wannan fage ake samun yardar Allah ake samun jinkai ake samun dukkan wani alkhairai kuma sabawa wannan gwadabe shine yake kai mutane zuwa ga halaka yau muna 26 kenan ga watan 12 musulunci watan zulhijja shekarar hijira yau 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah da ke wannan gari na kaugama kuma karamar hukumar kaugama jihar jigawa za ta yi magana ne kan tausayawa juna jin kaiwa juna da wannan iya cikin ɗabi'u na musulunci kyawawa wanda hakanan Allah ya ba mu doka mu yi kuma hakanan manzan Allah ya koyar da mu ya dora mu a wannan gwadabi wajen jin kan juna da tausayawa juna da shiga cikin damuwar juna da kuma shiga cikin ɓacin rai in ya samu wanda cikin yankuwa wannan a dunkule shi yake kira ukuwa islamiyya barin wannan da watsi da shi shi ne ke kawo taɓarɓarewar alaƙa shi ne ke kawo koma baya cikin ukuwa islamiyya yake haifar da gaba yake haifar da hassada yake haifar da dukkan miyagun ɗabi'u da musulunci baya ƙaunarsu mu dinga haɗuwa da juna muna yi wa juna uzuri muna yafewa juna muna taimakawa juna to wannan al'amura ne da musulunci ke mara balale da su Allah ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka waɗannan ayyuka na alkai ya ‘yan uwana cikin addinin Allah mu yi ƙoƙarin kusantar Allah da dukkan dokar da ya ba mu mu dinga ƙoƙarin kyautatawa zuwa ga bayin Allah hakan iya sa mu samu taimako da tanyo daga Allah kuma iya sa mu samu jin kai da rahama daga gare shi domin Allah ta'ala yake faɗa ƙarshen suratul nahl inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah mai iyassa taimakon sa iyanan tare da masu takawa kuma iyanan tare da masu kyautatawa juna musulmi ya ƴan uwa lokacin da musulunci ya zo haske ya raso wannan duniya wanda ya shiga cikin zuciyan wa'ansu daga cikin masu imani duk wanda wannan haske na musulunci ya ratsa zuciyansa zaka same shi da yaqini bisa alƙawarin Allah zaka same shi zuciyarsa ta cika da girmama Allah zaka same shi iya jin kai da tausayi wa ƴan uwansa iya tausayi hatta dabbobi hatta abin da ya shafi wanda ba ɗan adam ba to ɗan adam ɗin da imani ya ratsa zuciyarsa za ka same shi iya tausaya masa ballantana jinsinsa a wajen halitta shi ne ɗan adam yaya abin zai kasance ga kuma yan uwa ga wanda suke da haƙƙi a kansa kamar mahaifa da 'ya'ya da yan uwa da mata na aure da kuma makusanta da 'ya'ya na dangi da yan uwa da abokai da makota da sauran al'ummar musulmi gaba daya dukkan wanda yake tausayawa dabba wanda zuciyar ta cike da imani to waɗannan abubuwa da muka lissafo to za ka same wajen tausaya musu da jin kansu da shiga cikin damuwarsu ƙur'ani yana faɗa mana cikin surutun tauba allah yake cewa su muminai maza da mata ba a zuhun auliya uba sashensu iya jibintar shashi suna shiga cikin al'amuran juna suna damuwa da damuwan juna suna farin ciki da farin cikin juna suna shiga cikin abubuwan da ya shafi junansu da junansu duk wanda ya karanta tarihin sahabbai zai ga wannan a fili wanda sahabbai suna shiga cikin damuwan juna wanda har Allah yake siffanta mutanen Madina cewa suna fifita bukatar waninsu a kan nansu wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim qasas mutumin Madina zai danne bukatarsa da damuwarsa sai biya wa dan uwansa bukatarsa to wannan shine da'abin musulunci wanda ga wannan koyarwa yazo kuma da wannan haske zo Allah yake faɗar sufar mumine maza da mata yake cewa ya amuru na bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkar suna umari da kyakkyawa suna hadi ga mummuna suna tsaye da sallah suna yi wa Allah da manzo da'a sai Allah yake ce waɗannan zan ji kansu zan sa su a cikin rahama a gobe alkiyama a wata ayan qur'ani yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay Allah yake cewa rahamata ta yalwace komai Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne daga cikin faɗin rahamar Allah ya ‘yan uwa akwai hadisin da ake cewa na sahibul baɗaɗa wani bawan Allah mai yawan zunubai wanda ya je wa Allah yake ganin kamar shi ma ba zai ma samu cin Allah ba to akwai kalmar shahada da ya faɗa da tsarkin zuciya ubangiji ya sa aka masa baje kolin kayansa na zunubi duka ya gansu idan sai nuna musu Allah ke cewa a tambaye shi akwai wani abu da ba nasa ba a ciki ya ce ya ubangiji duk wannan zurbai na ne gina tun na aikata su sai Allah ke ce to kana da wani aikin lada da kake sa ran za a auna ma shi cikin mizanin kana aiki sai ke ce ya ubangiji ba da komai sai ce a ka manta akwai wani abu da kai sai ce ubangiji ba da wani alkhairi in ma ina da shi bai kai ya kawo ba sai ce wata rana ka taɓa furta kalmar shahada da tsarkin zuciya saboda ka ɗauko ta sai a gwada ta da wannan zurbai naka da aka ɗauko kalmar shahadarsa ƙwaya ɗaya aka kwatanta da wannan zurbansa da ba su da iyaka sai kalmar shahada ta rinjaye wannan zurban domin rahamar Allah da jinkan Allah ta yalwace komai akwai bawan Allah da bai taɓa aikata aikin alkhairi ba shi ba tuba ya zo masa ya tuba aka bashi shawara ya bar garin da ya aikata zulmin ya koma wani gari ya kaura a tafiyarsa sai ajali ya riske shi sai mutuwa ta zo masa sai ga mala'ikun azaba ga mala'ikun rahama kowanne iya ganin shi zai ɗauki ran wannan bawan Allah sai Allah ya turo wani mala'ika ya musu alƙalanci aka ce a duba inda ya baro da inda zai je ina ne ya fi kusa inda ya baro shi ne kusa ko inda zai je shi ne kusa hadisin ya nuna kan cewa inda ya baro shi ne kusa akan inda zai je Allah ya sa ƙasar ta matsu domin a ga inda zai je ya fi inda ya baro ya fi nisa inda zai je ya fi kusa sai Allah ya sa mala'iku rahama suka ɗauki ransa Allah ya ji kansa ya bashi aljanna akwai wani bawan Allah shi ma da shi ɗan ya zamar masa da ƙafa ya je aikata fasadi na zina iya da ibada ta wajen shekara saba'in Allah gaba ɗaya fi shi ya rusa ibada a hanyarsa ta dawowa iya cikin nadama da kukan zuci sai ya ɗauki gurasa ƙwaya ɗaya gurasa wannan ƙwaya ɗaya sai ya ɗauka ya biya wani bawan Allah sadaka Allah da ga ya ji kan bawa daga cikin bayinsa wannan zunubin da zina sai Allah ya yafe masa kuma ya da masa da ayyukansa na ibada waɗannan bayanan ba za su irgu ba suna nan da yawa akan abin da yake nuna mana rahamar Allah tana da yalwa tana da fadi abin da ake so kai ma ka zamto kana kwatanta jin kai ga 'yan uwanka kana kwatanta tausayawa ‘yan uwanka sai ka fada cikin wannan fadin rahamar Allah wanda kullum abin da muke fata kenan Allah ta'ala ka samu cikin rahamar masani ya ‘yan uwana masu albarka wannan sufofi na rahama da jin kai dukkan muminin da ya siffanta da su zaka same shi mutumin kirki wanda al'umma suna ta masa fatan alkhairi mala'iku suna mai addu'a zaka same shi iya umayi da kyakkyawa zaka same shi iya hani ga mummuna zaka same iya yawan tsayi da sallah da bada zakka zaka same wajen da'a wa Allah da biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same shi kullun iya kokarin jawo abubuwa na alkhairi zaka same shi kullun iya watsi da nisa da abubuwa na shari dukkan inda wannan ya tabbata cikin mujtama cikin society na musulmai to ku jira jin kan Allah da rahamarsa tana kusa ma'ana dukkan inda yanayi yayi zafi gari ya daudimi irin halin da ake ciki a yanzu duk inda ka taba ba daɗi rayuwa ta yi tsada ta yi wahala to idan muka kwatanta wannan jin kaiwa juna da rahama da tausayawa to mu jira Allah rahamar suna dab da zuwa Allah ta'ala yana cewa inna rahmatullahi qaribu minal muslimin rahamar Allah tana nan dab ga masu imani idan har al'umma sun yi nisa ba za su dawo gaba ɗaya ba kai ka kwatanta ni na kwatanta sai rahamar Allah da jin ta zo ta baibaye mu amma ba a son kaushin zuciya ba a son tsanantawa duk mutumin da yake tsanantawa to shi ma Allah zai tsananta masa duk kuma wanda Allah ya tsananta masa ba zai kai labari ba a dukkan al'amura kai da iyalanka ne kai da makotanka ne kai da ma'aikatanka ne kai da wane ne ɗinka ne to ana so tausayawarka da jin kanka a ga alama cikin wanda kake wajen gudanci wannan ɗabi'a ce mai kyau wanda musulunci ke kira mu da shi ya ƴan uwa mu sani cewa mu dinga ƙoƙarin jinƙan juna mu dinga ƙoƙarin aikata alkhairi wa juna mu dinga ƙoƙarin aikata alma'aruf mu dinga ƙoƙarin kaucewa munkar mu dinga ƙoƙarin yayewa juna da mu Allah da kansa cikin hadisul qudsi yake cewa inna allaha ma'al abdi ma kana al abdu fi awliyati Allah iya tare da bawa ma'iyar Allah tana tare da bawa amma da sharadi idan bawan kuma iya cikin taimakon ɗan uwansa duk wanda yake aiki domin taimakon ɗan uwansa to shi kuma akwai fage da yawa da Allah zai taimaki bai sani Allah zai tare mai bala'i zai ije mai musifa wallahi bai sani ba kuma Allah zai dinga jawo mai alkhairi bai sani ba in har kullun tunaninka damuwarka shine yan uwanka me za ka yi ka ceto wani daga cikin halin da yake cina na wahalar rayuwa to kai kuma ka jira Allah ta'ala zai taimake ka wannan hadisi iya da faɗi yanzu wani damuwarsa ba ta fi naira dubu ɗaya wani damuwarsa kwanan masara biyu ko kwanan gero biyu in ka ba shi wannan to damuwarsa yau ka ɗauke mai in dai kai kuma wannan da kyakkyawan niyya to kai kuma ka jira Allah zai taimake ka ta inda baka alƙawarin Allah ne Allah baya kosa har sai kun kosa kun gajiya duk wanda yake wa dan uwansa wannan wani naira 500 zaka bashi to ka cire shi daga cikin damuwarsa to kai kuma ka jira ga irin taimakon da Allah zai mata inda baka fito musulmi ya uwa mu yi kokarin yawaita sadakoki wa juna mu dinga kokarin yawan godiya ga Allah akan abin da ya bamu kada ya zamto muna yi wa Allah butulci ya baka amma ka nuna kaman bai baka ba ya rufa ma asiri ka nuna kaman bai rufa ma asiri ba wannan butulci ne akwai waɗanda suna nan suna sha'awan ya rayuwarka take gudana duk inda kake ka gode wa Allah alhamdulillah ala kulli hal wannan shine ɗabi'ar musulmi shine ɗabi'ar ahlus sunna amma korafi da yawan kuka da yawan bayyana damuwa wannan ba ɗabi'ar ahlus sunna bane kar ka fada cikin mutanen da Allah ta'ala ke cewa innal insana khuliqa halu'a iza masahu sharru jazua wa iza masahu alkhairu manua sai Allah ce ilal musallin kar ka fada wancan layi layi ne da Allah yake zargin su dukkan damuwa to bakin su baya iya shiru ba su ba su da juriya amma Allah zai musu mamakun alkhairi amma sai ka ji shiru ba wanda zai ji to wannan Allah ta'ala iya kore su daga cikin layin masu imani mutum ya yi wannan masu albarka Qur'ani yana cewa da dai a ce mutanen garuruwa za su yi takawa su kiyaye dokokin Allah su yi imani su taimaka wa juna Allah ya alƙawarin lafatana alaihi barakatun min as-sama'i wal ardh da Allah sai ya bude musu kofofin albarkatu daga samai da ƙasa duk inda kunci yayi yawa tsanani yayi yawa idan kuna so Allah ya dauke muku wannan tsanani to ku tausaya wa junanku da dukkan dan kadan din da Allah ya baku wannan sirru ne wanda tun lokacin da Allah ya halicci duniya a wannan tsarin ya halicce ta Allah iya san taimakawa juna wata kawarwa cikin bagaya bani Isra'il hadis ya ba mu labari hadis Imam Nawawi manzon Allah yake cewa kare ta samu ta bawa ruwa ya sha sai Allah ya ce ya yafi mata duk zunubanta Allah ya bata aljanna kare ta samu ruwa ta bahi ya sha to ina ne cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka taimaki da abin da zai ci ka taimaki da abin da zai sha ka taimaki da abin da zai jinya ka taimake shi da kaza da kaza da kaza to kai kuma Allah ne kada ya san abin da zai ba tunda an taimakawa kare Allah ya bada aljanna akan taimakon da aka yi wa kare to ina kuma ga dan adam mu sani ya bayin Allah masu albarka yawan taimako da takawa iyasa Allah ya bude kofofin alkhairi kuma ya rufe kofofin shari masaniya ‘yan uwa masu albarka ‘yan uwa na cikin addini za a ga a yau duk da ƙur'ani iya kiran mu zuwa ga taimakon juna da alkhairai da takawa amma za ga abin mamaki mutane suna sallah suna ruku'i suna sujjada jami'i baya wucewa ana taro ana alkhairi amma sai ga zalunci yayi yawa wa juna wani samu dama ya zalunci wannan wani samu dama ya murkushe wannan wani samu dama ya wa wannan ta'addanci wani iya cin haƙƙin wani ba da haƙƙinsa ba bai damu ba za a ga masu shaidar su a cikinmu ga ƙur'ani ga hadisi za a ga masu karɓar rashawa da hanci za a ga masu yanke zumunta masu ƙauracewa ‘yan uwa za a ga masu cutar da mahaifa a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ƙur'ani ga sunna amma a samu matasa suna cutar da mahaifansu suna sa su cikin damuwa suna sa su cikin bakin ciki irin wannan babu shakka ina tasirin sallolin da muke yi ina tasirin ƙur'ani yake wanda ke kiran mu zuwa ga da'a ga Allah da kuma biyayya ga mahaifa da taimakawa juna bayan Allah mu sani cewa mu yi kokarin tabbatuwa da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku dinga jin kain juna muna ihsani wa juna mawadata ku taimakawa talakawa masu mulki ku ji tausayin talakawon masu ƙarfi ku taimakawa raunana ku dinga tabbatar da ihsani iya kewayawa wa juna to wannan iyasa mutane su fada cikin rahamar Allah da jin kai mu yi kokarin kauracewa cutarwa da abin da ya shafi rowa wannan zai kai mu cikin halaka zai jifa mu cikin kuma hasara mu sani ayan uwa qur'ani yana cewa wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahalluka ciyar ku bayar ku taimaka dan addinin Allah ya ci gaba kar ku jefa kanku cikin halaka sai malamai suke cewa rike hannu da mawadata suke yi masu hali rowa kenan to tana iya jefa mutum cikin haram idan mutum ya zama an shede shi da rowa an mai sheda da rowa da kankamo to wannan in bai a hankali ba zai jefa ya cikin bikin Allah da haram ya tabbata cikin hadisi manzon Allah yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum Allah ku jikan na ƙasa da ku sai na sama da ku yi idan kana cikin taimakon na ƙasa da kai kana tausayawa da taimakawa to kuma Allah ya alƙawarin kai kuma zai taimake ka manzon Allah sai da ya rantsuwa yace Allah baya saukar da rahamansa da jin kai sai ga masu tausayi duk wanda yake da tausayi da yan uwansa to kuma Allah ya alƙawarin zai tausaya masa jijika sa sai sahabbai suka ce ai ya manzon Allah duk muna tausayawa juna mu mana wani iya tausayin wannan wani iya tausayin wannan sai manzon Allah ya ce a'a sai ka zanto kana tausayawa mutane gaba daya yarhamun nasa kafa ya zamto in ma baka da abin da zaka biya mutum ka tausaya masa a ranka ka ji kana fatan Allah ya taimake ka taimake shi ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ba zuciyar da ake cire mata rahama da tausayi sai zuciyar mutumin da bai da rabuwa duk mutumin da ga bai da tausayi a mu'amala bai da tausayi a kasuwanci bai da tausayi a mulki to ka ji tsoron cewa Allah ta'ala ya cire jin kansa kan wannan bawa ya tabbata cikin as-sahiha ingantaccen hadisi ma'aikin Allah yana cewa malla ya rahama layuwa duk wanda baya tausayi shi ma Allah bari tausaya masa musulmi ƴan uwa a dukkan inda mutum ya kai to baya kaiwa ya shiga tsakanin Allah da bawa ba wanda zai hana Allah ya yi wa bawansa abin da ya so kuma a lokacin da ya so ya sake cewa ma yaftihi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lah duk abin da Allah ya sako shi wa bayansa na jin kai da rahama ba wanda ya sai rike haka nan Allah ya rike kuma ba wanda ya sai saki Allah kuma shine al-azizul hakim mabuwai mai hikima bayan Allah mu sani cewa rahamar Allah da jin kai ta samu Ibrahim alaihi salam a cikin wuta an jefa annabi Ibrahim a wuta Qur'ani yake ba mu labari an ce kulla ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim jin kan Allah ya yi isa mu annabi ibrahim a cikin wuta bata kona shi ba haka nan jin kan Allah da rahama ya samu annabi yusuf alaihi salam wa alqu fi ghayabatil ju an jefa ya cikin tsohuwar rijiya kafin ya fada rijiya sai Allah ya tura rahamarsa sai ya sauka cikin rahamarsa haka nan rahamar Allah da jin kai ta samu hajar da ɗanta Ismail alaihi masalatu wassalam annabi Ibrahim ya bar su a maka lokacin jeji ne wadin ghairi rizar jeji ne da ba bishiyoyi ba ci gaba amma Allah sai koro rahama daga nan zanzam ya samu asali domin rahamar Allah ta riske su annabi Yunus alaihi salam rahamar Allah ta same cikin cikin kifi an jefa shi a ruwa kifi ya haɗiye shi wani kifin ya haɗiye shi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin daga nan sai kifin yazo ya amayar da shi Allah ya turo kifin ya amayar da shi a bakin gabar kogin rahmar Allah ta same shi bai samu cutarwa ba mu sani ya yan uwa rahmar Allah ta samu annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya sa shi a gaba zai halaka shi da shi da mutanansa sai Allah ya turo rahama yace ya dausan da sai bigi ruwa da ita sai ga hanyoyi sun fita akan ruwan Allah ta'ala ya hayar da su hakanan rahamar Allah ta samu mutanen kafi wanda suka yi ga kogon kafi shekarar tara, amma ko ciwon kai ko ciwon haƙarƙari ba su yi ba domin Allah ya kai rahamar cikin kogon ba abin da ya cutar da su saboda in kana so ka rayuwa ta salama da jin kai rayuwa ta salama a duniya da salama a lahira ka yi ƙoƙarin cikin rahama da jin kai ɗan uwanka sai Allah ta'ala ya dinga kama tanyo da agaji da kuma rahamar ya ko'ina annabi Isma'il alayhi salam a babansa annabi ibrahim ya yi mafarki zai yanka shi har an kwantar da shi an ɗauko kan za a yanka sai allah ya turo rahamarsa sai aka canje shi da abin yanka daga allah wa fadaina hu bi zibhin azim wannan rahamar allah ce da jinka rahamar allah ta samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abokin sayyidina abubakar radiyallahu anhu a cikin garu sau a cikin kogo wajen kwanan su uku a gogo suna gudun hijira har sayyidina abubakar ya kira sura da ɗayan zai duba kasan takalminsa da ya gamu domin gizo-gizo da zai yana a kofar kogon suna ciki amma Allah ya turo jin kai da rahama ba a gansu ba a cutar da su ba misalan suna da yawa abin nufi ba zamto muna kokarin taimakawa juna yan uwa domin Allah ta iya tare da masu taimakawa da ƙarshe a muna kira ga mawadata ku yi wa Allah abin da yake so domin ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum duk wanda yawa Allah godiya to kuma Allah ya ce zai kara masa godiya a gun mawadata shine su dinga taimakawa talakawa da abin da Allah ya gode su kamar yadda godiya gun mai ilimi shine yada ilimin godiya gun mai karatu yawan karatu godiya gun mai mulki adalci to haka nan godiyar Allah gun mawadata taimako akwai mawadata cikin al'umma sunan nan akwai idan za ka so ka gansu a dinga daga kadarori za a siyar wane daga gidansa wane daga gonarsa yanzu ga an siye su to su da Allah ya ba su abin da za su sai wannan kadarorin ba duka ba ku ciro ɗan kaɗan daga cikin abin da Allah ya kuri mu kai ku siyo kayan abinci ma a wannan yanayin ku karya farashin ko kuma abin da kuka taskance kuka ɓoye a sto sto na ku ku buɗe shi ku siyarwa da talakawa irin yadda kuka siya da kakan ku ga yadda al'umma za su muku addu'a ku ga yadda Allah zai ga cin al'amuran to amma ba za su iya yi ba domin zuciyar ta kekace ta bushe kullum ana ganin duniyar kamar gune na tabbata ba za a mutu wannan shine gotin da za ku yi wa Allah Allah ya baka kariya Allah ya ƙara ma dukiyar Allah ya taimake ka wajen kai za ka sarrafa dukiyar ba ita za ka sarrafa ka ba Allah ya ma alƙawarin kuma zai shigar da kai aljanna sane da kaji kan bayinsa wannan shine shawarar mu gare ku ira ga masu mulki tun daga shugaban ƙasa gwamnoni shamomi na lokal gamman da sauransu ku yi amfani da dukiyar ƙasa mana ku siyo kayan abinci ku rage musu farahi ku sayarwa talakawa talakawa suna nan suna kwana da yunwa ba abin da suke ci kuma alhali ƙasar akwai arziki in wani abu ya same ku za ku iya cin bashi ma ku ciwa gwamnati bashi ku yi kafin kiran ko wani abu ya zo ku fanshe kayan ku to ƙasar da ake cewa dukiyanta talakawan ce haka kuke faɗa ai to talakawan ga buƙatar su kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar nan suna buƙatar abinci kashi talatin ko ishirin da biyar to su ne suka fi ƙarfin abin da su ci al'umma suna cikin wani hali matsananci amma hankalinsu baya kan wani sai abin da ya shafi titina ake yi ga sanar ci gaba ne amma ci gaban ɗan adam ka ƙosar da shi ya fi kai titi ya fi kasa sola ya fi kai wani gini na shirme da banza ka yi ƙoƙarin sauƙaƙawa al'umma yanzu ana sai da buhun gero dubu arba'in ana sai da buhun masara sama da dubu arba'in to ina talaka ya ga ikon sayan buhun masara ko buhun wanda wani naira dubu ɗaya tana masa wahala in matsi ya yi matsi to ku tuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a hadisin na na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ke cewa duk wanda Allah ya bashi dama ya bashi jagorancin wannan al'ummar kuma ya takurawa al'ummar ya matsa su to manzon Allah ya ce Allah ka matsa masa Allah ka takura masa ba ma sau ku shiga cikin wannan addu'ar muna kaunar ku domin ku a galabiya ƴan uwanmu ne musulmai ku yi yanda za ku ceci kanku daga addu'ar manzon Allah ka takura mawadata da masu mulki kalubale gare ku ku yi abin da za ku sassauta al'umma wannan hannun da suke ciki Allah ta'ala ya taimake mu yi mana albarka kuma talakawa ci gaba da hakuri da roƙon Allah kan kuka da korafi yawa duk abin da Allah ya hore ma kai kana da kwano biyar shida wani bashi da kwano ɗaya ba ɗau kwano ɗaya ka bashi kai ma sai Allah ya ji kanka ya tausaya ba mu yi ƙoƙarin shiga cikin damuwar junanmu mu yi ƙoƙarin shiga cikin matsalolin junanmu Allah ta'ala ya mana albarka ya samu dace ya ba mu damuna mai albarka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahmatu wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين Allah ka sa mana albarka wannan damuna Allah ta'ala ka yaye mana damuwar da dame mu wanda suke cikin kunci da wahalar rayuwa Allah ka fidda su wajen yantar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da abinci ci da za su ci shi Allah ta'ala ka hore musu waɗanda kuma suke da shi Allah ka sanya musu albarka Allah muna ma godiya a dukkan yanayin da muka cika mu a ciki Allah ƙara mana jin ƙai da tausayawa junanmu ya rabbal alamin Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka tuka su Allah ka gafarta musu Allah ka gyara mana zukatan ya rabbal alamin Allah ka gyara mana zukatan ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu gaba lafiya ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum